من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قضيتم الصلاة Allah ya ce yayin da kuka gama sallah farabtum min ha fadhkurullah ku ambaci Allah wai ba sallan ake nufi ba nan sai kun gama bi ta'alili ku ya hilala wa tadbihi ku yi tadbihi kamar da hadisin annabi ya nuna idan aka yi sallah ana zama tadbihi wanda ya ce muku bayan sallah ba addu'a sai ku ja masa aya Allah cewa ya fa idza qaraytum fa idza qaraytum salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum to wannan kaga bayan an gama sallah aka ce kowa ya tabbatar wannan zikiri ne bayan kun gama sallah ku yi subhanallahi sau 33 walhamdulillahi sau 33 wallahu akbar sau 33 kamar yadda mai risala ya kawo nan ɗarin ku cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ba ma mai rasulullah ba wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir da haka ake cika na ɗarin bayan an gama sai a ce to jama'a mu yi wa annabi salati goma idan muka yi wa annabi salati goma iyaye da uwa da suka rasu mai musu bismillah da kulwa kafa uku mu karanci kursiyu kafa daya hadisi ne na annabi annabi ya ce duk wanda ya karanci kursiyu kafa daya bayan sallah tsakaninsa da aljanna sai dai rahin mutuwa idan mu ne muhammadawa kuma sai mu ce to jama'a fatiha da salatul fati mu rufe da salatin annabi mu fara da salatin annabi mu rufe da salatin annabi shi yasa duk mutumin da yake so musulmi in aka yi sallah ka daina bari musulmi daga yin sallah wurin ka dinga fita masallaci zai iya jama kowane irin bala'i don wannan ya faru ga sola batu buna halibu daga zaran annabi ya yi sallah baya karban addu'ar annabi kurin wurin zai tayi tafi a irin na annabi sai da annabi ya magana ya ce wani idan mun yi sallah baka zama ka karba addu'a na sai ka dinga tashi sai ya rasulullahi talauci ne da me shi in kai sallah in kana so na zauna kar na tashi to ka roƙa min Allah Allah ya mun arziki annabi ya ce a kar mu roƙa muka Allah ya zama ya baka arzikin ya zama muka jarraba ya ce a roƙan masa ne annabi ya addu'a Allah ya azurta so da basu da arziki sai Allah ya azurta shi daga nan ya fita bayan gari ya zauna daga bayan matsa ya matsa har ya je jeji baya zuwa sallah daga juma'a sai juma'a ya gagara baya zuwa daga idi sai idi annabi ya aika lissafa dukiyar zafin da zaka da haka lissafa gaba da zaka ya ce duk wani haƙin Allah ne ce shi ba zai bayar ba a ji a gaya annabi a zamanin abubakar ya kawo abubakar ya ce tun da annabi ya karba ba zan karba ba zamanin umaru zamanin usmanu haka ya mutu yana kafiri abin da ya sa ya mutu yana kafiri sallah ne in an yi baya zama ya karba addu'a to saboda haka in an yi sallah ba wani larura ba ce take damun ku ba wani cikin ka bane ya bace ba komai ba ka zauna a yaduwa da kai ai subhanallahi 33 shi ma gurin annabi muka samu wata rana an ji yaki an dawo an samu bayi sai ummi na fada ma tana shan wahala na daka da sirbe da sauransu sai ta je da sayyidina ali ya gaya mata ya ce wani wahala da kike sha ki aika mana ki je gidan gidan mahaifin ki mana ki tambaya ya baki bayi da ta ki aiki to yi ne ta zo ta samu annabi da ta zo annabi baya nan sai ta faɗa sakon ta ce gashi gashi tun da an yi yaƙi an dawo nima ban ɗan bayi mana wanda za su tsaya na aiki to annabi ya ce mata ku gaya mata ni ma zan zo gidan annabi ya alƙawari ka so sai a cika sai da sai da na ali suna jiran annabi da ummi na fata ma'ar barci ya ɗauke su wajen karfe sha biyun dare karar sai ga annabi ya shigo ummi na ya ta ce saboda sanyin da yake sanyin kaba sa kirji na nake ji in ji ummi na fadin da ya zai zauna ya ce kene gida je gida tambaya a baki bayi wanda za ka rige ake ce baba na ni ne ya ce to ai kina so na baki abin da ya fi bayin lada wajen taimakawa ya ce ya ce to in kika yi sallan farallah ki subhanallahi sau talatin da uku ki wani alhamdulillahi sau talatin da uku wallahu akbar sau talatin da wannan iya fi a baki bayi iya abin da annabi ya je bata in ta yi sallah ta yi to tunda annabi ya ba abu mai daraja ya ba yarsa mu ne ma ya kamata mu ɗauka mai riko da shi ka ji ta inda aka samu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar to yasa duk musulmi in an yi sallan farilla an gama ku daina garajen tashi ku zauna ku yi addu'a in malamin ku yi addu'a shi liman kuma kare ke ba yi addu'a shi kadai ya sa jama'a su kun taru kun yi sallah da mutane kar ka yi wa kanka kai kadai addu'a kamar ruwa ne ai in kun yi addu'a cikin jama'a biya ne in ba karba dalilin limamin ba to an karba dalilin wani mamun to wannan shine mutum na biyu wanda ya bar masallaci baya addu'a shi wannan ba munafiki bane amma shi ma yana fita a dalilin wani munafiki ne in aka yi sallah wani sahabin annabi ne shi ma baya zama waye sunan ne ku taimake ni abu dujana ne ko waye ne abu bahira ne abu wane ne je sunan ne ma na manta shi ko abu a'a wani zaman buta yi wani daban ne ina ga abu dujana ne yau ai kai ba ka da majalisar wa'izi da ko kana da yi na ba ka yi na jalladi nawa na zarar turwa ya dinan nan to ko wani na baka bashi bane don wani ɗan odansa ne shi kadai kwara a kamun ya misir littafi da na bara kamun littafi kwaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya na miliyan biyu a misira duk ba za su kai cikin buhu ɗaya ba ma a naira miliyan biyu kwal a jirgin sama aka zo don wahiya aka ce kaya da na ce na da to a ciki na wani yake ka ko a ciki ba zan iya ba mutum ba wanda na baka mai yiwa kamancece ne yansa ne mai yiwa ko majalisar wa idan da ba irin su ɗaya bane eh ni na wanda nake ma magana mai uku ne ka gan shi nan anan ka gan shi anan ya kofa ma bana bane majalisar wa idan sharhi eh wa khairul bariya wa hadisi sahih bukhari للإمام العلامة شمس الدين عبد عبد عبد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي to wannan nawan kenan to wannan majalisul wa'ilina labarin yana nan to wani bawan Allah ne ina ga Abu Dujana ne to shikenan in yayi sallah shi wannan yayi sallah baya zama addu'ar annabi wuf sai bi gida har annabi ya gaje ce wani me yasa ne sallah baka yin zama addu'a ka jira addu'a na ce rasulullahi ni a gidana nayi makoci ne da wani munafiki ne gidana da wani munafiki mun yi makota akwai dibino a gidan makocin nawa shigo mutumin munafiki ne in mun yi sallah din nan ƴaƴan dibinin ya zubo gidana to nake sauri kafin yara na su tashi na ebi dibinin na watsa masa shi yasa ka gabana karban addu'a munafiki ne mutumin ya rasula munafiki ne annabi ya ce to shi kenan tun da ya zama haka a kira ya zama maka sulhu sai aka kira ya zo gaban annabi annabi ya ce wani ya gaya mana baya karban addu'ar mu mun yi sallah akwai dibino a gidanka ƴaƴan dibinon suna gaba gidansa shine yake iba ya mayar gidanka haka ne yace gaskiya ne sai annabi ya ce to tun da yake haka ne ka siyar mana dibinon mu ya ce na biya yake da me ka biya yake na biya gindin dibinan naka daya da gindi goma na gidan aljanna shi idan an ce an sai dibinan ka na gidan aljanna kai ma dan aljanna ne ai ka san zaka ji kayan ka sai aljanna da annabi ya ce ya sayar abun ba daɗi da ya ya sayar da dibinan nasa ya siya da gindi goma na aljanna ya ce ya rasulullahi bai yadda ba shi ba zai yi cinikin zahiri da gaibu ba wanda ya gaya annabi ya ce baka yadda ba ya ce bai yadda ba sai sai na muka ran sai baci ya ce to ka ga tun da kai ka ce zahiri kake so ba gaibu ba ni a gona na bayan garin madina akwai dibino na wanda duk shekara sau biyu suke yaya na baka gindi goma da ɗayan ya ce ya yadda aka yi ciniki da annabi ya iya yarda aka yi da abubakar ya ce ya yadda shi kenan aka rubuta aka tabbatar aka baya gindin dibi na goma sai ya dawo gidansa da ya dawo gidansa ya ce da matarsa ya ce wance eh dibi na nan namu mun sai da shi da gindi goma na gonan abubakar a kowane shekara yana yi sau biyu sai ce albihirin ki ta ce taɓa da irin abin da ya faɗa amma goro ne ma ba goro ba ne ya ce albihirin ki ya ce to kin gani kuma dibinan mu yana gidan mu ko za mu cinye wannan mun sai da wancan za mu je mu ciri gindi goma nan kuma dibinan mu yana gidan mu wannan din da aka saya ma kuma mu za mu cinye to a yi Allah ya ji kihin abin tun da ka zirwa da annabi ba ka zirwa Allah ba zai yi gari yana wayewa haka yake niki waye gari Allah ya sa mala'iku suka cire dibinin aka mai da shi gidan wannan sahabin aka dasa ku ce waye gari kurin Allah ya cire gindin dibinin silak aka zo da hinan gidan dasawa na Allah eh shi ne akwai malam mamu da birni a kafin ya rasu eh ne yana zaune a nan ya ce malam wai fa in ji da Allah na tambaya ba a dasa kusa da gidansa ba ko an dan mazan nesa da shekar fa a dasa kusa da nan kuma ya ce ya kamata dai a dan matsa ya ce an matsa ya ce to alhamdulillah eh to wannan kaga yanzu ya tabbata munafikin eh wanda ya ciniki da annabi ka ci annabi ya zai baka kifiyarwa to kar ku damu ba damu haka al'amarin yake da yawa mutane da yawa na Allah haka ne eh sai ka gani sau da yawa mutumin kirki yana nan sai a ki sai masa ko aure ne ma haka wani wanda yake da daraja ne ma sai a ki bashi sai a zuwa nemo wanda bai kai daraja ba kuma sai a baya shikenan al'amari ne na Allah tunda da ya kaga an yi ciniki ba sallama annabi mutum ya hana bai ba annabi ba ya je ba wani to nan gaba duk abin da gani kai hakuri wannan da ya rage rabuwa nan ya kare da annabi ya saya da gindi goma mantawa ma ne annabi cewa ya sangalalin dibinan na zinari zarban dibinan na zabartadi ƴaƴan kuma na lu'ulu'u mun saya da gindi goma ya ce shi bai sai da kayansa gaibu bai yarda da gaibu da zahiri ba ran annabi ya ɓaci kuma Allah ya shirya da dinin ya bar gidan wancan wannan shine wanda muka ji ya fita a masallaci na wannan ga dalili wancan kuma yi asali abin da aka faɗa na munafurci ya faru wannan yi kuma dalilin munafikin ya fita yake zuwa ya biya dawo amma banda wa'annan to ya kamata duk musulmi aka yi sallah da kai ka yi haƙuri ka zauna a yi wa annabi salati a yi addu'a liman ya ɗaga hannu ya shafa sannan ka fita in ba gaggawa kake ba ina fata kun fahimta
فإذا قريتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم yayin da kuka gama sallah fa zikuru la ku ambata Allah kiyaman a tsaye shi yasa shi wace jani ya ce mana idan Allah ya sa kun yi sallan ku za ku yi lazumin ku na la'asar shi wace jani ya ce babu laifi kuna tafiya ma sai ku yi kayan ku iya man ba za ka yi magana da kowa ba in za ka je wani wuri kana da uzuri sai ka rike tarban ka kai aka gafar layin ka dari a hanya kai lazamin ka kai salatul fatihin ka kai la ilaha illallah dan Allah yake kiyamun a tsaye ku yi wa qu'udan wannan ko da muke yi wazifa shi wata jani ce shi wannan ba ba a tafiya ana yin sa kamar wazifa kamar zikirin juma'a sai an zauna guri da amma lazamin safe lazamin yamma to wannan kwana tafiya ga a dariƙan mu kenan kuma a musulunce kana tafiya wani gari yanzu kana da tilawa bayan ka gama sallah to za ka iya tafiya kana karatunka don kar tilawan ka ya baje ko a kan doki ko a kafa kuma Allah ya baka dama ka zauna a zaune ma sai kai wurin ka zikirin ka tilawan ka ne na qur'ani sai kai in ma zikirin ne la ilaha illallah kana yi a zaune sai kai in kana tafiya ma sai ka dinga kayan ka kana la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا ذكره ne abin nan samnunul majnun shi duk lokacin da ganshi a misira a bayansa yara sun fi dari yana tafiya yana zikiri har ma hukaci suke kiransa ranar juma'a da limamin juma'a ya zo juma'a kafin limamin ya zo kurin ba sai ya zo ya hau mumbari ba ya ce zan muku kuɗi ba yau zan muku sallah ɓacin rai da huhin mutane kowa ya dare bar masallacin da ya gaba mutane ya ce ku fitulun masallaci da ku nake wa'azi sai ga fatila ya zo ya rada a ƙasa ya fashi saka dinga faduwa fitilin a gabansa suna rugurugu ya ce ku nake ku ji tsoron Allah fitila inda aka ga ya faɗi ya zo ya zube a gabansa to sam'unar majalunar zikiri ki annabi ya ce ku dinga zikiri har a dinga ce da ku ba su gai ko a ce da ku ma'aukata ma ku yi gai to Allah ne ya gaya mana saboda haka dina jin wani magana dan zamani kana zikiri ko kana abin nan wai ya ce ma ba daidai bane karbi da shi kurin dai ana yi lokacin sallah ya kula da sallah kuma a yi zikirin akan sunna kar a yi akan bidiya abin da shehu tijani ya faɗa matsaya a kai eh abin da muka sani mu sani abin da ba mu sani ba ya faɗa matsaya irin su dukan kirji bai ce mana mu yi ba yawa in kun gani kurin zikiri zalla ka yi amma na dawo sayawa shehu ya faɗa shi tamayalu an yaminan wa shamalan kalilan ka dinga haka kun gama da yan zamani eh annabi yace shehu tijani yace wallahi ba za a yi tayin kiyama ba sai an rasa a duniya mai fadan Allahu shi yasa duk lokacin da muka yi zikirin juma'a sai mu yi ta Allahu Allahu Allahu in dai ana yi ba za a yi tayin kiyama masu fadin wannan sai sun bar duniya amana Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah karka sake a zuwa buga da kai sosai ka yi ta zikiri ka yi ta zikiri zikiri ya zama jiki da jini ya ratsa ka ka saba eh din mutumin da zai kira mu din kuna yi Allah za ku ce eh akwai wanda zaka ji dana Allahu bai kamata ba shehu tijani bai ce haka ba Allah shine namu amma kadirawa su ne da wannan su ne za ka ji zan ce Allahu Allahu Allahu to wannan na kadirawa ne shehu tijani mu na mu cewa yawanci Allah Allah mu sa wa ƙarfi mu sa fata yau da jani ce mu mu yi namu da haka ina fata kun fahimta kar kun zo yi wani ya dinga Allahu bai sani ba ba na shehu tijani shehu tijani ce Allah za ku ce kuma zikirin juma'a ma shehu tijani ce in ya ga dama da in kun ga dama da Allah dan za ku fara yake in kun ga dama ku kare da Allah dan ma duka in kun ga dama in kun fara kuna yi kuna yi a ƙarshe kuna la ilaha illallah ƙarshe sai ku kare da Allah dan in kun ga dama ku fara da la ilaha illallah dan ko ku kare da la ilaha dama ku ya ba mu ko mu fara da la ilaha illallah mu tayi da la ilaha illallah ko mu fara da Allah din mu tayi da Allah ko mu fara da la ilaha illallah din mu kare da Allah din ya ba mu dama hanya uku saboda dole sai mutum ya duba littafi zai gani in ka duba durratul karida sharhin ya kusatul farida ka duba jawahirul ma'ani sai da na gaya ma haka shehu mu ya faɗa mu yan ɗariga mu daina sakewa mu dinga ambatan Allah da gaske eh Allah ya saka da alkhairi iyamun a tsaye wa kudan azauni wa ala junubi akan hakarkarin kuma sai ku yi in sallah ne na farilla ka ya tsaye in ya gagara ka ya zaune in ya gagara ka ya ke yin gide to duk shari'a ya nuna wannan sallah yakan shigo cikin zikirin nan addu'a ma tazrihi ma yakan shigo cikin zikirin nan lazumin mu da muke duk yana higa ciki ina fata kun bai ayi mu da jifi kullu da a kowane hali ya Allah ya ce fa idza ma'antum faqimu salam idza idza ma'antum yayin da kuka samu nutsuwa amantu kuka amantu ya zama ba maki ba wani abin da zai tare muku da hankali ba kimin sallata ta kuzai da sallah aduwa ku ba da ita bi hukukiya da haƙoƙinta inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta inna sallata kaga ita sallah kana ta kasance alal mu'minina ga mu'mini kitaban ay makatuba mafaruzan abin wajabtawa ne mawquta kuma abin kaddara mata lokaci ne shine mawquta muqaddaran waqtu an kaddara mata lokaci ina fatan kun fahimta falatu wa ku daina jinkirta ta wannan zala aya ta gaba ta ga lamma ba asa sallallahu alaihi wasallam qaimat yayin da annabi aika wasu jama'a fi dalabi abi sufyan yayin da za a je maza a nemo abu sufyan wa sahabo da mutanen sallama rajo min uhud yayin da aka dawo daga uhud fa shaqu jarahati lokacin mutanen suna kukan cewa sun ji ciwo ana dawowa abu sufyan ya kusan shiga maka sai ya ce to ai gwara ya dawo ma ya ƙara su sauran mummunan ma gaba ɗaya to yana wannan ne yanzu Allah ya ce maza annabi ya bayansa da sojoji to annabi da ya ce maza jama'a ba zo an gama huta ba annabi ya ce maza a koma abu bayan abu safiyana a dori maka ga raunuka ga an ji ciwo to shine mutanen da annabi ya gaya musu haka sai suka kawo annabi ya rasulullahi mun ji ciwo da yawa mun karere mun ji ciwo kuma yanzu ba za abu safiyana to maza Allah ya wannan magana ya Allah ya ce ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله- وكان الله عليما Allah حكيما ya ce wala tahinu ku daina rauni mana kar yahu fi ibtiga'il talabal qawmi a cikin neman wayannan mutane alkufaru litaqatiluhum dan ku yaƙe su in takunu ta'lamuna idan ku kun ji ciwo ta'lamuna nan jin ciwo ne shi yasa babbar barin yazo karanta ya san yadda zai karanta in takunu ta'lamuna tanju gaden gade fa innahum ya'lamuna yanju gaden gade kama ta'lamuna tanju gaden gade ba irin yadda ka sani ba ba wancan ta alamunan ba ne wannan nan raɗaɗi ne eh karka ce ta alamuna ne na sani a ta alamuna ne ai san jizon rumiya ta man gaden gade tun mana man irin ji ba to haka babbar bari in yana karanta yi su sun san dokokin wa'annan guraren Allah ya ce in ta kuno in kun kasance ta alamuna kun ji raɗaɗi an ji muku ciwo ai ta jiduna alamar jiraye kuna jin raɗaɗin makami fa innahum su ma kafiran ya alamuna ai suna jin raɗaɗin na makamin kama ta alamuna kamar yadda kuke jin raɗaɗin makamin misirukun misalin ku wala tajbanu ku daina zama rago ku daina tsorata an kitali game da yakantar su wa tarjuna antum ku ba kuna sare min Allah ya gun Allah min nasar na taimako wa sawabi da lada alai a gari yakin da za ku musu ma la yarjuna wanda su ba sa sare kuma su dinnan an to ai to ziduna alaihim bi zalika ya zama ku ne kuka fi karuwa da su fayan bagi ya kamata an ta kono a ragaba minhum ya zama ku ne mafi kwaɗayi da su bi cikin wannan lamari wa kana Allahu sana ubangi alima bi kulli shay'in Allah masani ne kowane abu hakiman Allah gwani ne fi sun yi daga cikin ayyukansa wasa raga da mutu bin a a bai rako da da mutu dan abai rako ya saki dir'an taguwa na yaki wa ka ba ha ya goye ta inda yahudi abun wani ba yahudi fa wajatu inda hu sai aka sami abun safaran mahu damatu damatu sai ya je bai cewa hiya sa wa halafa ya rantse annahu ma zaraga ba shi bane fa sa'ala qaumuhu nabi sallallahu alaihi annabi ya tambayi mutanen sa annahu yajadilu an suna masa yaje wai bari abu sai Allah ya kuta da fa nazala sai Allah ya saukar da wannan aya إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله ولا تكن للكائنين كسيما inna mu anzalna ilayka alkitaba mu ne muka sauke littafin alqur'ani a gare ka bil haqqi dangane da gaskiya wal litaha kuma bainan nasi ba da banza ba domin kai hukunci tsakankanin mutane bima araka Allah da abin da Allah ya sana araka anan ba gani bane da abin da Allah ya sanar da kai yanzu ba a alama kai ya sanar da kai wala takun ai al- a- a- araka Allah ai bi abin da Allah ya sanar da kai wala takun lil ka'i ka daina kasancewa ga wannan mutum mai hayanci ne da mutu kasima mai yawan rigiyar mu kasiman an wanda yake da ba wasu gafirallah واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما gabaran ubangiji ne ma mun da da abin da da kai ne za ka yi baka aikata ba inna la sana ubangiji kana gahura mai yawan gafara ne rahiman kuma Allah mai yawan jin kai ne Mhm.
ولا تجادل عن الذين يقتالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان كوانا نسيما wala tujadil jama'a ku daina jayayya ba ana lazina ga wayanda ya ga ta nuna an wuzun suna ha'intan kawunan su ya ku nuna suna ha'intan kawunan su bilma asi da sabon al li'anna wa bala kiyane kaga halin ha'intan su alaihim zai koma gare su inna laha sana ubangiji la yuhibbu Allah yana hukuba man kana kawana ga duk mutum mai yawan ha'inci kasirul kiyanata mai yawan ha'inci asimu mai yawan aikin zunubi yau akiba huwan nan fa Allah zai masa hukuba Mhm.
ينتكفون من الناس ولا ينتكفون من الله وهو ما هم إذ يبيتون ما لا يرضى من القوم وكان الله بما يعملون محيطا yadda ga hura da gabada suna boyewa kamar da mutu wa kawo da mutanen sa haya ne saboda kunya nina nasi dangane da mutane suna boyewa mutane wala yasruna amma ba sa boyewa Allah wa huwa ma hum ko kulawan Allah ba wai kai ce Allah yana tare da su kulawan Allah da kiyayewan Allah duk yana tare da su da kuma sanin Allah iri yayin da yubayyituna suke kudirewa yarmaruna suna kudirewa suna koyewa ma la yarzauna abin da ba ya dade himin alƙawli na magana min azumin da azumin sa Allah lalabi ga rantsuwa ala nabin sarga daga kore sata warmal yahudi biya da kuma jeban yahudi da wannan satan da alhali yahudi bai aikata ba wa kana Allah sanan ubangiji bima ya amalu daga abin da su da masa suke aikatawa da mutanansa muhidun anan sai ka bazara da ilimin Allah masani ne ga abin da suke aikatawa hatukum haula ijadatum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamati amman yakunu alaihim wakila
antum kago wayannan su da amatu kai haula wayannan kidabu liqomi da amatu magana ake ga mutanen da amatu jadalatum ai ka san dun suna rigima anhum da su an da amatu wa zawihi da magoya bayan sa gogure anhu fila hayatu duniya a wannan rayuwa ta duniya kamar ya jadilillahu anhu kaga duk wanda ya ji ya jadilillahu ya jaya da Allah anhu daga cikin su yawmal qiyamah ranar gobe kiyama idza yayin da azabahum aka azabtar da su amma yakunu wa zai kasance alaihim abai wai waye zai zama wakilinsu ya tawala am zai jibanci lamarinsu wa ya zubbu anhu wanda zai tsaya ai la ahadan ya ba'alu zalim ba wani wanda zai aikata musu haka ai man ya amal ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما man ya amal su'a duk wanda ya aikata babban laifi shine zamban zunubi ya so bi gair wanda zai munanta wannan za karama da ma- kamar yadda da mace ya jiba ga yahudin nan aw ya zalim nafsuhu ko mutum ya zalunci kansa bi amali zambin da aiki na zunubi kasiran alai wanda ya tabaito a kai suma ya saka Allah kuma ya nemi gafaran Allah minu ay ya tubu ya tuba to ya ji lillah zai tada Allah fa gahuran lahu mai masa gafara ne rahiman bihi Allah mai yawan jin kansa ne Mm.
ومن يكسب اسما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب isman duk wanda ya tsururi ya aikata zunubi fa inna ma yaksubu wannan ban zunubin fa yayi tsurulun sa ne ala nafsi ga kansa duk wanda ya aikata mummuna yake yi tsururi to dan kansa yayi li'anna wa ba'du alai domin wato halin azaba da za a yi masa yana kansa wala ya rurru gairu ba ba dama ya cutar da wannan sa wa kana Allah sanan ubangiji aliman Allah masani ne ga duk abin da mutum yayi tsururi ya aikata hakima Allah gwani fi sunihi daga cikin abin da mutum ya aikata mhm.
ومن يكسب كبيئة أو اسما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا wani daga cikin kariya da duk wanda ya tsururi ya aikata kuskure zamban sagiran zunubi karan au isman zamban kabiran ko zunubi babba sun mayar ne bihi yayi jifa da hi bai damu da abin ba bariya na ya kuba ya zama kan ba laifi yayi ba kai laifi kuma ka nuna ba laifi kai ba to fa gari ta mala hakika mutum ya dauke buhuta na kiran ƙarya yarmi ya yi jiwa waisan kuma zunubi ne mubinan a bayyana bayyana bi kasa ga abin da ya tsururi mhm.
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يريدون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء Allah ya ce walaula falallah ba dan dai falalan Allah ba alaika wanda Allah ya yuta gare ka ya Muhammadu ya annabin Allah wa rahmatu da rahmansa bil ismati da yin kariya gare ka la mat ai kurin da sun kudure sun himmatu sun kudure dai batun wasu jama'u mino daga cikin mutanen su da mutu an yi lilluka so suke su ga sun jefa ka a wani hali haka zaka fada an qara'i bil haqqi da yin hukunci da gaskiya bi talbihim talbihim da cudawan ya cudanyawan da suka yi alaika a gare ka amma Allah ya ce ba komai wa ma yaliluna ba kowa za su batar ba illa an uzum sai dai kawo su wa ma yaliluna ko ba su da iko su cutar da kai min shayin da wani abu min din zai dani li anna wa bari idlalihim a domin halin bata zai dawo kansu Allah madaukakin sarki ji wa an sallallahu alaihi وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما wa anzalallahu alayka alkitaba Allah ne ya sauke littafin alqur'ani a gare ka wale yake mata ma fi min alahkam da abin da ke cikin sa na hukunce hukunce wa Allah maka Allah ya sanar da kai malam ta kunta alim abin da da can ba a sanar da kai ba min alahkam na sanin hukunce hukunce wal gaiba da gaiba wa kana balla wannan balala ce ta Allah alaika gare ka bizalika wa gairihi da wannan azima mai girma ya annabin Allah la khaira fi kathirin min najwahum illa ma namara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما Allah ya ce la khaira babu alkhairi fi kathirin cikin da yawa da yawa min na juyoyin daga ya ka magana da suke wani zo mana mu dan tattauna ba alkhairi ai ma yace na ji wani bi na abin da ake magana cike wai da da suna ake zantarwa illa najwa sai dai ya ka magana man amara bi sadaqati wanda zai umarni a zo a yi sadaka wane zo mu haɗa kai mana mu yi sadaka aw ma'rufun ko ai ya ka magana na kyakkyawan hali amala birra kamar yanzu da lamarana yazo dinnan mutanen unguwan nan su zo su taro manya-manya ga mutum biyar ko da mace wani zo mu yi tattauna mana ya za mu yi mu ɗauki nauyin marayun unguwan nan makaho nawa ne da mu makaho biyar bayan nan ba masu ƙaramin ƙarfi nawa ne kaza ne duk mu lissafa ya kamata a ware dubu ɗari kuma mu ba makafi dubu ɗari mata inda mazajen da suka mutu dubu ɗari marayu da miskinai dubu ɗari to irin wannan ya dace dan a ga ya za a yi a ce su tunda wata mai alfarma ya zo a zauna a gana a yi mitin akan haka babu laifi amma tare a yi mijin a kan zunubi to wannan haramun ne ko a cinye dukiyar talaka ko an kawo wani kuɗi na araba to wannan shine ba so amma ku taru ana wani hali ko a yi sadaka ko kuma nan garin an zauna zamanin nan ya zo jama'a sai aka ce a ji a kira man liman ya zo ya zauna ina limaman unguwa kaza da kaza masallaci nawa ne da mu kuka ce hudu to a neman limamai hudu a kira limamin juma'a a kira mu yangwanni a kira liman to za ku yi haɗuwa ku zauna guri ɗaya Allah gafarta malam a wannan zamani yanzu ma zauna haka sarki ya yi magana ya ce to ya za a yi ko duba masifin da yake faruwa guri guri mana ya kamata mu roƙi Allah masifin nan na zamani Allah ya ɗauke mana sai liman a tambaya to malam liman da malam mai darasu me kuke ga za a yi a to in dai sha'ani ne me fi damun ku fituna ce ko talauci to mu dai zamanin da muke ciki talaucin ma yana nan amma fitintunan na zamani a ce an daukewa ne ko kuma amka gidan wane din nan wanda ya fi damu to yi kenan ba wahala ya kuma mu taru za a yi hazu na lahu za a taru a yi hazu na lahu miliyan daya a koma a yi lahulan miliyan daya mu gani shi lahulan da za a yi miliyan daya Allah ya da zai maganin talauci hazu na lahu kuma Allah zai dauke Allah zai kawo sauki to yanzu me abin yi a to abin da za a yi ya dan nemi wani ababa malaman kuma masu kudin sai ku shiri alaji ne kawo dubu hamsin kawo dubu hamsin a tara kamar dubu ɗari uku limamai na unguwa unguwa da masu mai unguwannin a basu dubu hamsin limamin juma da hida jama'a sai ɗau dubu hamsin dubu ɗari biyu a jiya sai haɗi da waina da komai a yi na dubu ɗari biyu dubu ɗahirin yayin a rage sauran masu ƙaramin ƙarfi a basu maza sai a hagu na lawan miliyan in aka hagu na lawan miliyan a yi lahulan miliyan to kuma sai a yi sadaka to ku yi sadaka shi ne la kai rabi kasirin min na juyokum illa manamara bi sadaka ce kun ji manamara bi sadaka ce to in sadaka za a yi to a yi haka wannan shari'a ya yarda wancan wanda na ce a taro a taimaka a yan unguwa dan a san yadda za a ɗauki nauyin mutane shine au ma'arufin au ma'arufin a ɗauka muskini ne mai karamin karfi ne talaka ne a dan tara unguwa a ɗauki nauyin su to nan ya kama gana shi ma babu laifi aw islahin bainan nas ko kuma a zo a yi ya kama gana dan a gyara tsakanin wani da wani kuna zo ne a unguwar ku akwai wani attajir yana nan mutane suna karuwa da shi kuma wancan unguwar ma ko na attajiri ana karuwa da shi ko kuma unguwar ta ku mutane biyu ne wannan ma yana alkhairi wannan ma yana alkhairi amma junansu ba sa shi to idan ku ga abin ya dame ku tunda Allah ya su manya ne to sai ku je nan unguwar ku ɗauko limami a je nan ma a ɗauko liman a je a ɗauko mai unguwa a je a ɗauko wani mutane kamar goma sha biyu tu sai a zo ƙofar gidan ɗaya in an zo a ce alhaji wani eh abin da ya kamu da Allah muna da wani ƙorafi ne amma fa sai an zo da wani idan a gidan ɗayan ne yana da ɗayan to kar ku je gidan kowanne shi wannan mai kudin ku kira shi zuwa masallaci wancan mai kudin sai a kira shi zuwa masallaci alhaji wani kamar kai alhaji salo yanzu kai da alhaji musa ba kwa shiri ku ne faran garin nan ku ne ran unguwan nan ba ma jin daɗin rashin shirin da kuke don Allah mun zo ne mu ba ku haɗi ku haɗa kanku kai kana alkhairi daidai gwargwado shi ma yana yi to idan ku ba ku jituwa unguwar kama kansa ba ma jin daɗin sa ga lamara na yazo ku duba Allah ku duba annabi a yafi juna ai musabiya rahin bacin ku rahin nutsuwan ku na ku biyu fa ya shafi duk garin dan duk garin ba mu da ƙarfi ku biyun nan da ba ku jituwa ba ma jin daɗi sai ɗaya ne gurin ya kalli wani to ai a duk abali da Allah a duba Allah idan to jama'a goma wanda ya ji jama'a goma ai yaƙi na Allah wallahi har da Allah na bari shi ma ce wallahi na bari to ku yi musabiya Alhaji Musa salama da ya salu alhamdulillah to ya kare Allah ya muku albarka to kai kuma liman ka ce to kun gare sai aiki na ni kuma ai addu'a Allah ya dauke mai irin wannan masifa yadda Alayhi Salu da Alayhi Musa aka shirya to Allah ya sa wata masifa garin nan Allah ka ɗauke mana mutanen nan kuma Allah ka ƙara musu arziki zuriyarsu Allah ka inganta a yi addu'a to yi ne au islahin bainan nan kama ji yawa kaga sai a ji a yi sulhu da tsakanin mutane au islahin bainan nan la kaira fi kasirin min najwahum يوا لا خير بكثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس kaji mun gaya muku la kai da kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqati naw ma'rufi naw islahi bainan nas idan wannan mitin din ne Allah ya ce wayannan mitin din babu laifi da wanda za a yi sadaka da wanda za a yi aikata kyakkyawan hali da wanda za a sulhuta tsakanin wanda suka bata to Allah ya ce babu laifi amma mitin dan a zuwa cuci wani ko a kwace gonan wani ko a kwace gidan wani ko a cinye dukiyar wani to wannan kuma ya zama babu kyau shi ne ma'anan la kaira ga cikin sa wancan babu alkhairi na wa man yafa'al wa man yafa'al zalika mutaka maradatin lahi fa sawfa nutihi ajran azima wa man yafa'al zalika la malakuru duk ya yi ga abin da muka faɗa cikin kunan yayi dai ko duk kuma yi irtiga'a saboda neman ɗalaba madaratin layi ne yardan Allah la gair aba wani sam min umuri duniya daga lamarin duniya fa sawfa da sannu nuti ya Allah yace za mu bashi aibin nuni wal yayi Allahu Allah ajran azima da sannan Allah zai bashi lada babba inda mutum ya aikata haka wa man yushaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yatabi ghayra sabilil mu'minina نوليه ما تولي ونسله جهنم وساءت مسيرا ومن يشاقي الرسول دم متمن دي سابع النبي فيما جاء به من الحق cikin abin da annabin mu yazo da shi na dangane da gaskiya shine Allah madaukakin sarki ke gaya mana da wanda ya saba na Muhammad nin ba da mata bayyana lawul hude bayan kuma ya bayyana cewa ga ya kan shari'a ake shine ta lawul hude ai zahara lahu haqqu gaskiya ya bayyana da shi da mu'jizati da mu'jizozi wa yatabi'u kuma ya koma ya bi dariqa gairar sabilil mu'minin ya bi tabarkin da ba na mu'minai ba dariqa wa tabarkin sa allazi huma alayhi min dini da an ya gura ya bi layin da zai kafirce kafirce to Allah ya ce ni wallahi za mu jibanta masa mata wallahi abin da ya jibanta ya aikata na ja'alhu waliya za mu sanya shi majibanci limata wallahu ga abin da ya jibanta min ralali da mata biyan na kalla bai na huwa bai na mu sai mu kyale tsakanin salihi duniya a nan duniya amma ya je lahira wa nuslihi Allah ya ce na dikiluhu bil akhirati a lahira za mu shigar da hi jahannama wutan jahannama fa yakaru fi anan zai gone har abadan abada wa satur almasiru a ce ita ce makoma marje ya ce jahannama ita ce makoma inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha inna allaha Allah madaukakin sarki la yaghfiru Allah baya gafara an yi shirka bai duk wanda ya tara Allah da wani ya mutu alhali yana tara Allah da wani ba za a masa gafara ba wa yaghfiru amma la yakan yi gafara ma duna zalika abinda bai kai shirka ba liman ya sha ga wanda ya so duk laifin da ba shirka ba Allah yakan yi gafara wa man yushrik ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا wa man yushrik billahi jama'a duk wanda ya tara Allah da wani fa faqad Allah hakika ya bata dalalan bata ba idan mani sanci ya ani laki ga barin gaskiya إن يدعون من دونه إلا إناثا kuma ya da'una ba komai suke bauta ba ya buduna al-mushrikuna mushrikai ba komai suke bauta ba min dunihi koma bayan Allah ai bai ruwaninsa illa ina san sai dai mata yi assalamu gumaka mu wannan zadan kamar lata an kira ne da sunan matuci wal uzza ko uzza ko mannata ka ji abin da suke bauta na وإن يدعون إلا شيطانا مريدا yin mulkin shedan ya shiga ya buya in an kira sai ya yi magana ai wa ilma ya raguna ba komai suke bauta ba ya abuduna bi ibadati ya da ibadan suke illa shaydanan sai dai shaydani ne maridan mai tsaurin kai karijan ani daci ya bi daga barin yi wa Allah da ne daci yanzu na masa je ya biya wa huwa iblis yine iblis ya Allah ya ce لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا subhanahu walla Allah ya riga ya la'anci shaidan abadahu an rahmati Allah ya nisan ta shaidan ba gabarin rahama ta sa wa qala shaidan sai shaidan yace to tunda Allah ya tsine masa la'atta ki zanne yace wallahi zai rike la aj'alanna li zan rike min ibadika daga bayan ka nasiban rabon mafaruran ni ma zan yanka musu nasa rabon makaduwa aduhum ila dadi ai zan kira wasu nuna mun biyayya kuma za su bi ni ya yace ولأولنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله wala wurilan lahum zan batar da su an alhaƙi ga barin gaskiya bil waswasa da je ta jefa mutum waswasi wala umanniyan lahum shaydan yace ni ma zan jefa musu dogon buri alqabi qulubihim zan hadar a cikin zuciyarsu dulul hayati tsawon rayuwa kuma na ce da su wa Allah ba haka babu tayin kiyama wala hisaba babu hisabi zan zaunar da wannan a zuciyarsu dan su zama kafirai wala amrannahum kuma zan umarce su fala yubatti kunna za su yanke azana lan am kunnan daba an ka gana kama kunnan daba ana yanke aikin shedan ne wa qad fa'ala zalika bil bahayr dan san aikata rabon bahayr haka wala amrannahum zan umarce su fala yughayyiruna khalqallah zan sa su danga jirkita addinin Allah khalqallah anan addinin Allah eh sai a canja addinin Allah bil kubra da kafirci wa ilali da halata ma harama Allah abinda Allah ya haramta wa tahrimi da haramta ma halalla Allah abinda Allah ya halata wa man yattakiz shaytan ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد كسر خسرانا مبينا kamar yadda gizin shaidan jama'a duk wanda ya riki shaidan fa waliyan ya ce shaidan ne majibancin lamarinsa ya tawalahu zai jibanci lamarin shaidan wa yuti huyewa shaidan biyayya min dunin lahi koma bayan Allah faƙada kasira hakika wannan ya taɓe kusuranan taɓewa mubinan a bayyane Allah ya ce ya riga ya taɓe a bayyane lima siri domin makomansa ilan nari zuwa ga wuta ne almuwabbada ta ne a nan zai zauna har abadan abada يعدهم ويمنيهم shi shedan in dai mutum ya rige ya ido hum sai ya dinga musu ya dinga musu alƙawari ai yana musu tanadi ai dole umar zai ce "Tsau, shekaru da yawa za ka yi fa a duniya wai mallihim kuma ya ويمنيهم dinga jefa mutum dogon buri dulin lailin amali na samun abin buri fi duniya duniya wa an la ba asa wala jaza ya ce ma babu tayi babu sakamako وما يعدهم الشيطان إلا غرورا kuma ma ido ba komai shedan yake musu tanadi ba fa bizalika da wannan illa gururan sai dai rudi ba da na ƙarya wanda ba na gaskiya ba ulaika أولئك ما ويهم جهنم ولا يجدون عنها مهيزا ulaika wayannan Allah madaukakin sarki jama'a wahum makoman su jahannama wutan jahannama ne wala yajiduna anha mahizan ba za su samu matada ba muwajilan mabauda babu inda za su bode dole in sun koma jahannama za su yi ga kamar yadda Allah ya bada labari cikin alkurani mai tsarki والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا wallazina amanu jama'a kun ga wanda suka bada gaskiya da Allah wa amilu salihati suka yi kyakkyawan aiki Allah ya ce sa da sannun nurkiluhum za mu shigar da su jannatin Allah ya ce aljannatai tajari tana gudana min tajiya garkayin ta Allah na haru korame ne guda hudu kalidi ne fiya anan za a kaddara wa dawama abadan har abadan abada وعد الله حقا sai ga aljanna ba alƙawari ne na Allah Allah ne alƙawari duk wanda yake kyawun aiki za a shiga da shi aljanna alƙawari ne na Allah in dai ka yi ko za ka yi ga aljanna ka ga higar da kai guri guri a gidan aljanna malam ka ga bene kala kala ka ga katanganka na zinare na azurfa ka ga rairayin gidanka abin sha'awa ka ga ciyawa kore shar gwanin kyau malam darruman gidanka in ka taka malam sai ya zo ma ya fi gwiwa daga nan kamar zuwa kaduna ko lagos duk za a ga ciyawa kore shar sai bishiyoyi sai tsuntsayen gidan aljanna sai dawis kaga in kai ga ba damuna ba rani wannan sanyin da ake babu shi wannan zafin ma da ake babu shi a gidan aljanna ko ina dausayi ne a duniya dai in ji ka san dausayi ko in baka san dausayi ba tambaya hausa su gaya ma dausayi daga ji ka san akwai daɗi inda ya ce dausayi dausayi ka san abin da ko wani abu mai daɗi a gurin ko baka sani ba to inda aka ce akwai shuka na bishiyoyi da fure da 'ya'ya to nan shi ake cewa dausayi wani yana cikin dausayinsa kuma aka ce wani yana cikin gana to akwai wadata mana eh akwai wadata to shi kuma aljanna an girma kuɗi an daina rike sa a duniya ake rike kuɗi aljanna ba maganar kuɗi an girma kuɗi malam ni'ima wata kan wata ga ni'ima ga albarka ga daraja ga girmamawa malam kaga Allah ya canza ma halitta ka zama sul kai ka ce kaman kwai fa ka kake gwanin kyau Allah ya mulmule ka duk inda ake so a gyara ma an gyara ma gayin jikinka da gani irin na 'ya'yan larabawa ne sai ga iska yana ɗaukan gayan ka fal fal fal fal fal bakin nan na kaman kosai in kai ga aljanna jajir gaji ba cewa wannan gajere ne wannan dogo ne dogo za ka zama zarce ba zarto ba zarce ai ai zarto da ana zarto din ma ba dogo bane kullun da ya kyalehi mun duba zartan ma mun gani ka ce zarce ya ka ce zarto to haka Allah zai mai da kai mana ka ganka abin sha'awa jikinka duk na almarki ga riga kai kaɗai za ka sa wuya dubu mana ga matan hurul aini ya Allah ya faɗa yake cewa uru ba na tara ba uru ba na tara ba li ashabil yamin kaji mata yin da suke uru ba na tara ba tsare kun juna mana yan mata masu ruwa a jiki masu ƙuruci a jika malam daga gani ka san wannan matan ba na duniya ba ne daga ganinsa ka san kurin Allah ne ya fi yaje kayansa ka je ka yi kallo ka gani halitta kurin na Allah ba madini ba ka za a shigar da kai ba fa ta mai da kai yaro ɗan shekara talatin da uku tsakiyar ƙarfin kama sannan aura ma mata dubu saba'in a nan kuma shi kenan kai ka zama limamin matanka yau gida daga kai sai mata ba irin na duniya ba ne a da nan duniya ne wallahi sai su halakar da mutum yau gida ba namiji kai kaɗai ne ba mata dubu saba'in fa kowace kuma da gidanta kowace gidanta ya kai kaman kano na ita kaɗai ba gida ne na talauci ba don ka jance gidan matarka kar kai tsammanin irin na nan ne ciki biyu da rumfa da kwano a kai kai kai wannan ai kai da almajirin mai bukatu ɗaya ne bambanci kun damina ya zo dai ruwa yana gaje yana ɗan roɗo roɗo amma ina aljanna ana magana kai kare mata ka ɗaya gidanta ya kai kano malam ya tana da ɗaki dubu saba'in a cikin kowane ɗaki akwai a gida dubu saba'in a ciki akwai ɗakuna dubu saba'in wannan gidan matar ka ce ita kadai irin wannan irin wannan Allah ya kuma uwar gidanka ta nan duniya in ta bi ka ita ce shugaba a can matan duniya sun fi huru layi mai kyau fa sun fi wurin aini kyau mataka ta duniya ai ta aya ta ita sunanta gimbiya a ba uwar gida ba gimbiya eh bari in gaya ma gaskiya ka ji sunan matar ka gimbiya shi ke nan ka huta amma gan ji a ce ma ya guzo eh haka ta yi kenan babu kai kai sa dama sunan matar ka kenan ba yi kenan ya in ba man je je wani gumzu je to kamuwa mai ya turanci makurawa ami gumdu a hausa kuma gimbiya har mu ja ma kai a wadan duniya Allah ya musu daraja yi ka je can kai kallo ka gani ka je ka ga wuyan matar ka suhurul aini Allah daga nan zuwa tsakanin garin nan kaga can wani inda yake sai da fetar din can to wuyan ta yafi nan Allah kamar wani kore za ga san bare ne kuma ba ta yi ba fushi fa ba fushi malam Allah ya yi tanadin sa yi can a cikin arhaman Allah ya faɗa ko inna an sha na hunna inna an sha na za mu gane can arhaman muke so mu je mu nemo su ko ina ne ne eh hurun makasuratun hurun makasuratun tilkiyam fa bi ayi ala rabbikuma tukaziban lam yadamisunna insun qawlahum wala jan ba wani mutumin da ya taba taba ma matarka ko jini a kwali zaka bare kayanka daga an kama wani abu ne kamar gilar haka a bude sai a bude ana budewa matar tana ciki sai garbi kwali a kwali za ta fito wani abu ne kamar a daga kiyam din kenan kil kiyam daga an bude shi kenan sai ka gane su lulululul mata ka ta fita mala in ka kalle ta shi kenan sai dai kallon ikon Allah ka ce Allah da iko yake ka ce na isa a duniya tsaf ka ce a hida na biye matan nan na duniya da ban shigo aljanna ba da na shiga uku in ka kalla ka ce yanzu wannan nawa ne yanzu ne Allah ya mallaka ba kana tunani da ake ga irin su dubu ne yayi dubu ba ma ita kaɗai ba ce kowace kuma an ka gani sai ka manta an kai ga ɗakin mace ɗaya bai kara dubu za ka yi maka fita ba dubu ya fi kara dubu zaman da za ka yi ta yi kai tai ya zaman ka in ya kara miliyan dubu za ka yi ma ka yi ta zama ba mutuwa ba mutuwa sai rayuwa ma da kuma ba jinya a yakara miliyan sau miliyan ba za ka yi ciwon kai ba ba ciwon kai ba talauci ba ɓacin rai babu gazawa babu gajiya babu nadama babu tada hankali babu hawan jini babu fureja babu tunani babu komai ga kuɗi kafi ƙarfinsa ga wadata ga ni'ima ga albarka ga alkhairi ga komai ga mata lu'u-lu'u Allah ya ba ta.
وعد الله حقا yanzu kun ware da barkin ku? Ka san barci ake kai ana hamma amma yanzu kowa ya dawo hayyacin. To mu je.
وعد الله حقا alkawari ne na Allah fa wanda Allah ya alkawari duk wanda ya je Allah zai gadar masa abin da ya faɗa.
ومن أصدق من الله قيلا ba a hadin wa za a samu ne wani mutum a fita wa za a samu ne mai gaskiya min Allah kila mai faɗin magana irin na Allah ai babu shi ai kawai wajen wajen magana babu shi wannan gana wannan aya ta gaba ta sauka lama ibtaqar muslimun yayin da musulmai suke nuna alfahari wa hal kitabi da ahlul kitabi su ba suna nuna alfahari sai Allah ya sauke wannan aya ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب sai al'amru manudan lamarin fa ba yadda kuke tsammani abin da kuke buri kuke nan nade ba a zuciyar ku bane da amani yin ba lamarin bai nan nadu da abin da kuke buri ba fa wala amani ahli ba kuma wai burin ma abuta littafi bane ka daina ganin ni na da matsayi kaza Allah ya ce abin ba a buri yake samu abin lahira ba bal bil amal salih sai da aiki mai kyau ake sayar da abin da Allah ya faɗa gaba kaɗan من يعمل سوءا يجزى به ولا يدع له من دون الله وليا ولا نسيرا man ya amala suwa jama'a duk wanda ya aikata mummunan aiki yujza bi Allah ya jada shi za mu saka masa bi lahira da lahira afi dunya ko a duniya bil bala'i da bala'i wal mihni da jarraba kama warra bil hadith wala yajid lahu Allah ya ce ba za a samu ba min duni lahi wannan Allah gairu waliyan ya zama majibanci a bidu ya kiyaye shi wala naziran ko ya taimake ka yi mana uwan anu ba za a samu haka ba ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نكيرا ومن يعمل شيئا duk wanda ya aikata wani abu min salihati daga ayyuka managarta min zakaran namiji ne aw unsa ko mace Allah ya ce huwa mu'minun halin kasancewarsa yana mu'mini fa ulaika ka wayannan yadkhuluna bil bai bil bina lil fa'il wal maf'ul yadkhuluna al jannata Allah ya ce wallahi za su yi aljanna wala yuzlamuna nakiran ba za a zalunce su koda da nakiri ba qadarin na qaratin lawati gurgudan wannan rigan nan na bayan dibino ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وتبع ملة إبراهيم حنيفا Wawan la'adan babu wani ɗaya a Hassan wanda yake mafi kyauta da dinan addini. Mimman asalama wajahu sai wanda ya miƙa wuyayensa in ƙada ya jawo wa tsanasa amalahu ya gyara ayyukansa. Lillahi saboda Allah ta wahuwa halin kasancewarsa muhusinin wannan shi yake kyan aiki muwahidin ya ɗayanta Allah. Wata ba kuma ya bibi millata Ibrahim ya bi addinin annabi Ibrahim. Alamuwa ba kasili millatar Islam addinin da ya dace da addinin musulunci. hanifan makarkaci ga sauran addini ma'ilan ya bauɗe anil addiyani kullu ga dukkanin addinai ila dinil qayyim zuwa ga addini tsayayye واتخذ الله إبراهيم خليلا wata kaza Allahu Allahu Allah ya riga annabi Ibrahim kalilan badadai sabiyan tatacce kalisan tsarkakeke almahabbatu lahu mai tsananin nuna soyayya ga Allah ولله ما في السماوات وما في الأرض wallahi na Allah ne mallakan Allah ne ma bi samawati dukkan abin da suke samai na Allah ne wa ma fil ardi wanda suke kasai mulkan mallakan sa ne wa kalakan halittan sa ne wa abidan bayin sa ne wa kana Allah wa وكان الله بكل شيء محيطا kana Allah sanan ubangiji da kulli shay'in ga kowane abu muhidan Allah masani ne ilimin sanin sa yana kewaye da komai wa kudratin yana da iko ai lam yazal Allah bai gushe ba mutasiban bi zalika ana sifata yi da haka wa yasabu ويستفتونك في النساء tabtunaka suna tambayan ka fatawa yadda labuna min kal fatawa suna neman fatawa a ganka fi sha'anin nisa'i daga cikin sha'anin mataye wa mirasihin da daga dayyar su ya Allah ya ce قل الله يكفيكم فيهن wannan ya musu in dai tambaya suke akan lamarin gadayya lahun ga gare su ka je musu Allahu ya ci ku ai Allah ya riga ya bada amsa ya bada fatawa fihin na cikin su ai ya riga ya bada diyyar da za a yi a lamarin gadayya Mhm.
وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وما yutula alaikum da abin da aka karanta bil kitab alqur'ani ayusi an karanta muku yana bil kitab ayusi ba an karanta muku ba min ayatin na wannan aya da yake magana almirasi na gadai wai yubtikum ayran kuma Allah ya ƙara baku fatawa fi yataman nisa'i daga marayu na mataye allati wa inda la tutuna hunna ma ku tiba baku ba su abin da aka wajibta muku ba lahunna gare su min almirasi na gadai wa targabu da kuma kuke kwadayi ai wal awliya ku ya wali an an tanke wannan ku وترغبون أن تنكحوهن والمترفين من ku ku aurar الولدان
da su duk da mamatihin nan saboda munus wata arulu wannan kuma sa arulu an da zawajin nan tsama ku aurar da su saboda tsammani bi me za su yi na daga dayan an yi biki ku Allah ya baku fatawa Allah ta ba'alu zalika ba an ce mu karku aikata haka ba وأن تقوموا لليتامى بالقسط yawa bil mutarifina kuma an ba ku amsa cikin masu raunana asigaru kanana minar wulidani na yara kanana an tudu mun ce ku ba su hukuban haƙoƙin yayin da suka balaga ba mun gaya muku haka ba وأن تقوموا لليتامى بالقسط wa ya amuru kuma ai mun umarce ku ko an ta kuma lile ta mai ku tsaya ku kula da haƙoƙin marayu bilkisu da adalci shirin mirasi a gadaya wal mahar da sadaki wa ma ta fa'alu وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما kuma ta ba duk abin da dai za ku aikata min kai da na dangane da alkhairi in dai abin kun yi yin sa alkhairi ne to fa inna Allah sanar ubangiji kana bihi alima Allah masani ne da yi bai jabikum bihi da yi ne Allah zai muku sakayya وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إرادا فلا جناح عليهما أن يتالها بينهما صلحا wani mimratin Allah ya ce ga labarin mace nan idan mace ta zama marhuwan bi bilil bai fasiruhu kafat wanda tana jin tsoro tawaqqa'at ta fada min baliya ya auku min baliya daga mijinta zaujiya mijinta mai shudan akwai wato kudandine tarafan alaya yana daga karan hanci zuwa gare ta bi tarkil murajiya ta da barin kwanciya da ita wata baziru ko yana tagaita mata dinna bagatiya cirwanta labubur ya saboda yana fushi da ita waɗin mu ainihi da kuma wato ɗauke ruwan idanun ila a jamala min ha hankalinsa ya taye a kanta ya koma kan wata yarinya daban au irara ana ha ko ya bujire bi waje ya baya bari ma ta kalli fuskarsa to Allah ya ce fala junaha babu laifi alaihi ma ga su biyun an yi salaha fi sulhu fi riga mutai a nazar da ta bi asali a cikin asali fi sadi cikin sadi wa fi qira'ati sulha a musu sulhu man asla baina huma zakanu su sulan ayi sulhu fil qasam cikin rabon kwana wani fakati ga ciyarwa da an tasruka shay'a a bar wani abu dalaban li baqai suhbati saboda neman wanzuwar abota fa idar yan bizalik idan ta yarda da haka wa illa idan ba ta yarda ba fa Allah zaujina ga miji an yukiya ya aukan mata da haƙuwa haƙinta au yufariqu ko ya rabu da ita dama idan su biyun suna rigima sai a je a same su mene rigiman ya jawo baya bani abinci ne da yawa bayan nan sai ne baya sakan min fuska Allah kullum daure min fuska yake ya ce to an ji naka kai ba ya ce ni ba ta bani haɗin kai bayan nan ba ka ce ba ta min biyayya sai a ce to ke kin na in mijinki ya zo ki ba shi haɗin kai kuma abin da yake so ki masa eh kai kuma tun da za ta baka haɗin kai ka nemo abinci kana faran faran shi kenan an gyara duk inda ga miji yana ɗaure fuska ai matan ne ta ki bashi haɗin kai ka san namiji ba haƙuri yawwa shi haka namiji yake daga zaran kwana biyu ku bai ji daɗi ba sai ya dinga kumbura fam fam in ka ga yana kumbura to a gidan ne ta kulle gidan ba shan to ba zan ce gidan ba shan wani bara sai ka hana ni in ce gidan ba in dai ka ga namiji ya takura gidan ne ya kure a zan faɗa mana amma ka ga namiji a mamace zai da yi sati ba ta faɗa ba yawa za ka koma guna cikin addu'a to abin ne ya zama biyu na ɗaya shi ba yi da ɗan wani abu aljihu to faɗin wani na ƙwatan kai ga rahin ɗan wani abu aljihu ga kuma taƙi ba shi haɗin kai to kaga ai dole hankali ya tashi ita kuma matsalar abin da ya faru ba ta san cewa ba ta da shi ba baya mata abin da ya kamata kuma yana ɗaga mata kai banda ma rigima ina kai na ɗaga mata kai
ليسكن إليها فلما تغشيها حملت حملا كثيفا فمرت به ai ba mace namiji ba ni tsuwa ai duk da sulh خير sulhu amma da sulhu muka yi muku ai da ya fi alkhairi وولدت الأنفس الشها wurin da nan wuza shi mutum sai ka gani nan da nan ya taƙaito a shuwa mai kwaɗayi mai shida da rukai shi mutum ba mai tsananin ruwa ne ko kuma shari'a ta ce mai tsananin kwaɗayi ai dala bas alai an halitta a kan haka ka annama har- kai ka ce kamar ta halitto ne la ta gai babu wani abu da zai buya gare shi almana annal maratu ita mace la ta kadu tamsa ai ba za ta ba za- ba za ta kasance ta zama ta yi rangwami bi nasibiya da rabanta wa min zauja ga mijinta wa rajul shi ma namiji la ya kadu baya kusanta ya- ya sama'u yayi rangwami Allah ya gare ta bi nafsi da kansa idza ahabba ghayruha yayin da yake son waninta inda yana son waninta to nan gaba kuma sai addu'a وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا in tusinu idan da za ku kyautata al'ajarata ne za ku yi zamantakewa mai kyau da mace kun wata ta kul jawar alayhi na kuzuwar cin zalunci gare ku fa inna la sanu ubangi kana kabiran Allah mai bada labari ne fa bima ta'amaluna da abin da kuke aikatawa fa yajalikum bihi da yini Allah zai muku sakayya ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة walan tasadiyu ba za ku samu iko ba an ta adilu ku yi adalci ta sawau bainan nisa'i ku daidaita tsakanin mata bil ma ba cikin so dan Allah ya san ba yadda za ka daidaita matan ku guda biyu walau harastun ko da kana kwaɗayin ɗayan to ka daure zuciyanka fala ta milu kada ka karkace kullal maila dukkanin karkacewa ila lati ta abuwa izuwa ga wanda kake so fil kasama a rabon kwana wanda kaje da cewa matan ka ji ne dole a cikin sai Allah ya jarrabe ka kafi son wata ba zai yoyi san da kake wannan ya zama daidai da wannan ba to tun da kaga haka kai kuma Allah ya jarrabe ka wannan kake so ba wancan ba san da kake wannan ya fi wannan to kana yin haƙuri in ka yi gida ranan bakin wancan wancan za ka yi magana ranan bakin wannan wannan za ka yi magana kan ranan bakin wannan ka yi ga ɗakin wancan kan ranan daba tuwon wannan ka je gurin wannan ba a yin haka in ka zo ka dawai eh to assalamu alaikum abin alaikum salam yaya me ake nema a gidan nan ita wadda bakin ta ne ta ce mai gida abu kaza ne babu ita wadda kake so dan yar yar yar ba ni ta iya ai kaza ne kace ke rufe min bakin ki ko wanda na tambaya ai bakin ta ne ko bakin ki ne ko da kana son ta a wanda zo me za a yi ne a gidan nan kaza kaza ne to sai ka je ka siyo ka dawo idan ka je ka siyo ka dawo shikenan sai menene ya gaza kayan miya tumatiri ne ta tafi ne faɗa abin da ya daga sai ta koma ta tambayi awar gidan na sai wance din wance ne ne ah ni da aka ce kar da yi magana kuma yanzu na yi magana ya ce a a yi magana aka yi ki faɗa tun da shawara ta baki ai shawara za ki ba ke ma ran bakin ki ai sai a mata haka ai shawara ta tambaye a ni ba zan sa baki ba ke ki ki rabu da ita kar ta sa bakin ki faɗa da Allah ki faɗa sai ta sa mana wani baki ka je ka siyo kayan abinci mai kyau ka girka ka kawo idan ran bakin ta karka tambaye ta me yake to wa zai tambaye ki ke da an tambaye ki ba ki magana kai ka hana ni karance maka to ni ba zan tambaye ki ba abin da ni ba zan sayo in kina so kina tambayan ki in wance ta baki yawara ki dauka sai da gyara nan gaba ta baka yawara sai ki dauka to ita ma ran bakin da sai ki zo to in ka zo wa- ran bakin wannan kana son ta dan tana wani abu ka kwabe ta ka kwabe ta in kai ga daki sai ka ce mata yanzu mai gida ɗazu kuma ka zo kuma ina ga kana so na kuma sai ka yi haka yanzu abin haddacin mutum sai ce ki kyayi kanki ai kina haka ai yanzu an gane ina son ki hasada za a miki ai wannan shi ne son ai hasada za a miki san ki ne sa ne hakan ai ba ki ga bana bari yanzu ni da ke yanzu na ce bana son ki a haka ake ai haka baki sai a miki hasada yanzu ma yau sai su kama ki ko na za a kai sunan ki shi kenan sai ka zauna da lafiya amma kiri-kiri ka fito rayu da aini ka nuna abin da Allah baya so ko ran bakin wannan ka je dakin wannan ka kwanta ka ce haka na ga dama ta yaya za ka yi daraja guda duk wanda ya je lahira kaga ya tayi da tsagi daya ya shanye tun bayan adalci a tsakanin matansa dinga yin adalci a tsakanin mata mata lamarin sa akwai wahala fa akwai wahala idan ka nuna kana son nata ma sai ta gaya wancan ta ce son ta ake ka ji wani bala'i sai ta gaya mata idan kuma ba ka ka nuna kana son wancan ɗin a ɓoye ita wanda kake so ɗin kake gadaran sai ta zo ta ce ni so na ake duk wannan lamari ai akwai wuyan sha'ani ko to dole wani kin ne san amma zahiri abin da shari'a ya faɗa kar ka ƙetara kar ka je ga ɗakin wannan ka je ka nuna ranar wancan ka ga ɗakin wannan ko kuma ka je ka ce ni haka na ga dama ba haka ka ga dama gari abin da Allah ya tsara wanda kuma ba ita ce a gaban kaɗan ba karka karkace mata duka dukkanin karkacewa kaɗan ta guda kuma kana yin addu'a ka zo ɗakin ta sai ka faɗa wance ni ne yake faruwa ne ni da ke to mai gida mai ka gani ne ce wallahi wani ya yi fiye jin zuciya na baya san ki ni ban san wannan abin ba amma duk Allah kina addu'a tun da yake gana wani yake san ki nake amma abu kaɗan kika mun sai abin ya dinga zafi yana sama wannan lamarin fa ni ma ba da gare ni ba da ki addu'a Allah ya nisantar da shedan kuma duk lokacin da ke ga wani abu ba daidai ba kenan hakuri da ni ni ma hakuri nake da ke amma zuciya ta ta yanzu ji abin yana zafi kada shi dan ya tiri ba sai kana masa nasiha da haka shi kenan sai na hakuri eh zama ma ina duniyar ma take ne kamar yau ne kamar gobe ne daga an dan dade yi kenan ko sai a koma Allah kuma Allah zai hisabin wannan zama da aka yi kuma kar ka je ka tattare a gurin mace daya ka je gindin amarya ba dare ba rana ba rana ba dare ka bar uwar gida kamar ratayyen butar da ba ruwa ka je ita uwar gidan ma da ka aure ta ai da amarya ce ko ka manta ran da kai farkon auren ku ba ce yake ma na uwa ne yayi amarya ba to kuma da ka samu amarya ka manta ita ma amarya ce yanzu abin da za a yi ita ma uwar gidan yanzu a gidan wace ce zan tambaye ka wai amma san ka bin wace ce amarya ce dan Allah na tambaye ka wace ce uwar gidan uwar gidan ne ko amarya wanda ya kama ai ai uwar gidan sai amarya ai wace aka fara yi to me sunan da lokacin da aka yi ta amarya ce ai wannan ai amarya amarya ce ta biyu ai amaryar amarya ce ai ai ita uwar gida ce amarya ai a wannan amaryar a dalilin za ka samu wannan ai wannan albarkacin wannan ta ce amaryar amarya ce ita uwar gida ita ce amarya kai da ma baka sani ba mu je karatu wala arantum fala tamilu kullal mali fatazruha kal mu'allaqa Allah ya ce wala arantum ko da kuna kwadai Allah ya ce fala tamilu Allah ya ce kada ku karkace kullal mali dukkanin karkacewa wata zarwa ku rabu da mata ku ai almala alha wanda aka bude aka kar mu Allah zaka bar rayi ce yan buta da ba allaji lahiya ayi mun ita ba goruwa ba wala za da bala ita ba ma bota miji ita ba miji ba ita ba goruwa kar ta zama haka shine kar mu Allah ga kamar race yan buta da ba ruwa ita ba ta san matsayin ta ba ba sake ta ba kuma a cikin labari ba ta da ranar girki kuma ba sake ta ba kar ta zama haka Allah bai yarda da haka ba ku dinga girmama kayan ku kuma duk mutumin da ya aure yake so ya ji daɗin aure idan kai amarya ka dinga girmama uwar gida fa uwar gida ke ki je ki da uwar gida kije kije sarki da wasa to nan gaba amarya za ta bi ka amma daren da amarya ta zo gidanka kana rena uwar gida to daga in ta gama rena uwar gidan kai za ta rena eh sai ta gama yi da uwar gidan kuma za ta dawo kanka amma ta zo ta tarar kana girmama uwar gida to ba za a tsallake tana zuwa rera ka ba wance ki je ki gaida wance kin ji ko ki je ki gaida ita ita ce ran gida in na sani ne ma kai ki je dole dole ne yasa yanzu haka za a yi a gidan nan ita haka za a yi mana abin da ta ce a sake ki sai a sake ki albarkacin ta kike ci to me amfani ki inda ta ce a sake ki wallahi za a sake ki
uwar gida na suke da ita ke ma kin sani to daga nan ba za ta ƙara magana ba ila rabbi ka munta sharru za a zama ba za a rena ta ba za a rena ka amma kai kana yi wa uwar gida kana zaginta kana menene ita ma amarya kana yi wa uwar gida to amaryar za ta gama da uwar gidan za ta dawo kanka za ka za ka dandana kudarka za ka dandana kudarka za ka dandana dolanka ba dai ka bari an raina ta ba to kai za a zuwa raina ai mazaje su suke ba ta gidansu ai yi mana amma gam ka tsaya a girmama uwar gidanka kurin ita uwar gidan kuma inda wani halinta kaga ana mata haka ita ma ɓoye halin za ta wance kina gaba abin da nake a gidan dan a rufa miki asiri fa nake wallahi mai gida ni ma na sani to kuma ki zauna akan daraja ki sai ce Allah ya ma albarka to tana da kima amma daga auro wata kurin ka ce da wanda kuka zauna shekara da shekaru uwar gida tana da matsala ba ba ku sani ba to matar da ta san sirrinka ta daɗe da kai ta san sirrinka daga auro amarya za ka nuna mata bala'i in ka sake ta to ta fita da sirrin ka yi makiya ma sa ina nasara a kanka yi imamu dini haka yake yi a to wanda ta dade kuna zama da ita ta tafi da sirrin ka ai nan gaba tun da ka sake ta in ta fito asirin ka ne baka jana cewa asirin sa zai tonu ba to ai uwar gidan ce ta fita yi mana amma uwar gidan ka tana gida asirin ka yana rufe ai alirin ka yana daidai amma kurin dan kai amarya ka nuna mata bata san komai ba rana tsaka sha biyu rana kurin a nuna mata ita ba kowa bane ga yayanta ga yaranta a kyare ta a wangaje ta a mata magana ana mata wani gunguni har yarinya karama ta zo ta nuna ita ba kowa bace a gidan nan gobe ko wai ka ce gidan nan naka zai yi kyau kai baka isa ba ba yadda za a yi gidan ya gyaru gyaruwar gidan da ya ba mu gani ba ba gani ba babu amma idan uwar gidan Allah ya rashin rabo tana ganin uwar gidan amarya ta ce bata yadda ba ita fufur nan sai an saki amarya ba dalilin zaune ba dalilin tsaye to wannan za ga wa kanta a zo a zauna da waliyanta me dalili ni gurin kihiyan da yaman ne ba na so a ce to Allah ne ya hana wancan yanzu ni mata na ɗaya ni shari'a ya yarda na aure hudu na tsara ɗaya shi ke nan zai zama laifi wanci a duba Allah mana Allah ne ya hana to ni kihiyan ne ba na so to yanzu wance dan Allah kina kin kihiya yi kenan sai ba ka aure dan ba ki san kihiya a kimin adalci ma to gaskiya ni ba zan iya zama da kihiya to ai ni ko ba mutum mara bane ba ka da wani gida da zan kai ki wannan gida guda ɗaya ne aka yi aka yi ta kihiya ka ce to yake nan mu je gurin baban ki a mana sulhu ana zuwa gurin baban aka ce to lai lai ta ki na da ga yar ku nan na hakura eh dama ɗaki biyu ne ɗakin nasa na sa kihiya ta ni ko na ya ga ɗayan kenan wannan ɗakin da kai kai ta ƙi sai ka ga ciki ka gyara ya zama talakarka ɗakin amarya ta zauna ɗakin ta ɗakin ta kwaya kaya ta zama talakarka an yi akan badawai aiko kuna da labari badawai eh wasu fulanin mu ne na mangawa wani badawai ne babansa yana da shanu wajen talatin so su al'adarsu in mutum badawai ne in duk nonon saniyar matar ce za ta taɓa nonon arzikin ta ne to shi kenan ana da wani mata tana taron shanu talatin sai Allah cikin ikonsa sai aka yi amarya da aka yi amarya sai aka kira wa matar aka ce ki zo a shanun ki talatin ki ba amarya ta taɗi biyar ke ki taɗi talatin sai ta ce ita ba ta yadda ta ba da shanu biyar ɗan nan ba ɗan ta yazo ya lullube ta baban ya ce ka je ka ga iyarki iyarka ta yaƙuri iyaka na dingo ne mana dalo fi akwai turon dalo uza so ba nuna fiye da yamma na fiye genjo ne fin da wuri wuri na kone abu kaza nake sai dai ba nun biwa wafi ba nun bi sai dai wafi wa saban ka sai dai baban naka ya sake ne aka buga aka raya saki sai uban ya ce kai ya saka da ya saka gaba ɗaya ya nuna talatin na aka ba amaryar da ta je gidansa ta zauna ta zauna ta ce da Allah mai da ita sai mijin ya ce to in zan mai da ke da hiraɗi kin yadda shanu biyar ɗin da na ba amarya shi zan baki ita amarya tana da ashirin da biyar ta ce ta yadda da haka mai da ita ya zo sai ɗan take cewa an ga lambu kamu ya zan uya ni nan noye koyo tara ne an ga lambu kamu ya zan iya ni nan noye koyo ya ce ni ran hankalin mace uwa ta na sani ta ki yarda an sake ta an dawo da ita wannan biyar din da aka ba kiyaye ta ta yarda ta karba kuma kiyaye tana da ashirin da biyar din kuma ta yarda ta zauna da haka to ina ron Allah Allah ya gane da mu uwar gidan ta irin wannan kuma ita ta jawo kanta to mu je kan rubuce mu daya wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allah kana ghafurar rahima tuslihu idan kun gyara halin ku bil adala kun yi adalci wa bil qasami da raban kwana wa tattaqul jawra kun kiyaye zalunci fa inna Allah kusala ubangiji kana ghafuran Allah mai yawan gafara ne lama fi qalbikum ga abin da ke zuciyanku min al maili na karkacewa rahiman bikum Allah zai ji kanku fi zalika cikin wannan to za mu tsaya iya nan ko eh jama'a ya fi gibran lahi sha ɗaya abin da muka kuskure da rai sani da karancin ilimi Allah kai mana gafara ai wa annabi sha ɗaya La ilaha illallah sha ɗaya ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikilasi jama'a karanta fatiha kafa uku uku godiya ga ubangiji bismillah da kulwa kafa uku yabo ga ubangiji a ƙara fatiha kafa bakwai bakwai zama kara fatiya kafa bakwai bakwai kara fatiya kafa uku uku فاجر صلاة الفاجر اللهم يسلك الذي شرك السلام يا من يا من يا من يا من بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله